إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوغشي منا ثلاثة شابيو قوتا نرجب شابيو قوتا نرجب هجرة شكرا دبو da 437 wanda ya dace da 19 ne ko ga wata na hudu shekara ta 2016 ga mu Allah subhanahu wata'ala ya hada mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magaram a jamhuriyar Nijar yau za mu yi darasi na 62 darasi na 62 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitabul aziz muna cikin kitabul jana'iz wanda insha Allah muna so a cikin kayan ƙarshen darasi inda muka yi na sauran ibada a aikace insha Allah ita ma jana'izar za mu yi ƙoƙarin yin wani aiki a aikace insha Allah za a yi wankan gawa insha Allah za a yi wankan gawa a yi sa mata likawani kuma a yi sallah a kan gawa insha Allah ko da ba mu yi ba wankan gawa a nan ga masu kallon insha Allah za mu yi wankan gawa a wani wuri daban kuma sai a zo a yi hada a yi montage a gama da sauran ayyukan sha Allah amma ita sallar a zai yi ta sha Allah amma sa a gawo da alkawani wani sha da za a yi a wani wuri sai a ɗauko masu kallo ya gama sha Allah yanzu za mu tashi ma yi jibo alal aqaribul mayyit abinda ya wajaba game da iyalan ko makusantan mamaci kenan insha Allah za mu tashi ma yajibu ala aqaribil mayyit a darasin mu na 62 insha Allah abinda ya wajaba akan makusantan mamaci ke wannan ka ya mutu da aboki mata dindewar makusancinka in ya mutu to ga abin da ya zama wajibi a kanka ya ce wajibu ala a ƙaribin mayit shine ya buloku makabar wafati amuran lokacin da ya ce ya zama wajibi a kan makusantan mamaci lokacin da labarin cikawar shi ya zo musu wajibi a kansu su yi wani al'amari biyu ya zama wajibi akan dukkan wani makusantin mamaci al'awwal al'amari na harko asabar warrida bilkadar yin haƙuri da yarda da ƙadara ka yi haƙuri kan wannan musiba kuma ka yarda da abin da Allah ya ƙaddara maka ya ce sai kawo liƙauli ta'ala ya yi wannan magana dalilin faɗar Allah mai girma da buwaya ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آه فدر الله ما جرما دبوايا تشوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع na Allah yana tabbatar ga cewa baya barin bayan shi haka ba jarrabawa Allah ce lalle za mu jarrabe ku da wani abu daga cikin tsoro tashin hankali tsoro firgitarwa da yunwa ta zo don jarrabawa wa naqsin min al-amwal da rage rage dukiya ma'ana imma khasara ko sacewa wani abu wanda zai kai ga ragewar dukiyar ku wal anfus ko ko Allah kada wata alloba a ita mutuwa da rai ko naka makusancinka ya mutu imma da imma wanda da makusancinka imma mai wayannan kenan shine jarraba ta bangaren rai yace wasamarat haka Allah zai jarrabe ku da ragewa ta iyan itace za a yi ga ruwan ga komi amma Allah ya kima abin albarka gashi an yi ruwa an yi komi amma ba albarka nawa aka yi haka itarin ciyawa to dai karshe Allah ce ubashir sabirin ka ba masu haƙuri kan zawwal musiba ka ba su albushir nan menene kenan wannan iya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala kan jarrabu masu imani ba dan bawai cewa laihi kama Allah saɓanin al'adar mutane sau da yawa suka yi wannan hukumcin ko su yanke hukumci daga sun ga wani bawa a cikin wani hali kurin ya a yanke cewa wani abai ma Allah wani ɗabi'a mutane ce duk da akan samu jarrabawa ta Allah kan bawa da wani laifi kuma shi ba wannan jarrabawa san shi ne yake dan ya komo gyara amma Allah ka jarrabawa ba wani abu da yi kuma hujja kan haka faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda suka yi kowa bala'i jarrabawa ci annabawa kuma da suka yi kusa da su kenan maganar jarrabawa ba sai kama Allah lahi ba kenan wani kai maka shiga shigula ka yanke cewa wani hali da yake ciki Allah ma lahi wannan kaba ce ba naka bane to dai Allah ce a bisa ma albushir ga wanda musiba ta sama kuma yayi haƙuri sai Allah yake faɗin wani halin waɗannan masu haƙuri ya ce allazina idza asabatun musibatun suna da idan musiba ta sama ƙalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan wannan Allah labari dan akwai masu cewa ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba haka ake ce ba ba kalmar ƙalu kurin cewa al'iyabar labari ga abin da suke faɗa kenan kurin abin da zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu ga kun karin addu'a ta gaba ta alama ajurni fi musibati wa khalufni khairan minha to wannan Allah ya yabe su masu wannan hali wanda idan musiba ta zo kai tsaye suna istirja'i cewa daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma wannan ce wannan iya cikin meka kai na bawa zuwa ga Allah cewa yadda Allah ya yi ga kuma dukkan lamarinka ya koma ga Allah kuma Allah ya ta ula'ik masu wannan hali wanda idan musiba ta sama suna istirja'i suna wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wayannan amincin Allah ma'ana nan salawat cewa yaban Allah gabawa kina Allah iya yaban irin wayannan bayi a wajen mala'iku Allah na ambatan su a wajen mala'iku kuma da jin kan Allah gare su ya ce wa ula'ika humul muhutadun wa'annan su ne wa'anda suke da shirya nan cikin imamul bukhari da yaunan babu sabar inda musiba da yaunan babu ya kawo na aya sai ya kawo magana umar bin khattab inda umar bin khattab ke cewa ni'matul idlani wa ni'mal al'ilawa ni'mal idlani wa ni'mal al'ilawa me yake cewa madalla da idlan me al-idlan labtu idan aka ma raƙumi ko jaki dukkan dabba da batu ai na misali ba hudu na hudu ko don su yake libir sai daidai shi ne alidalami nan kenan iyaka magana nan magana salawa da magana ta rahama kenan zama kamar da batu ne ya ta kuma ni'imar ilawa mai ilawa al'ajiwa ɗan gyara ɗan gyara kenan akan abu kenan aka yi lodi na ɗan abu ɗan ɗan gyara ake ɗora a sama shine ilawa eh kenan wannan madalla kenan da wannan ga ga ga yaban Allah kuma ga rama ta Allah ga ɗan gyara yace ulaika humul muhtadun wannan sune shiriyu kai Allah iya sa masu irin halin cikin shiriyu Allah samu alayin su sai yanzu wannan kenan ya kawa wannan hujja kan wannan babe nashi na mahimmancin yin haƙuri ɗanwa kuma haƙuri ko idan bawa bai haƙuri mai za ka yi yin kukanka da haukanka zai maka maganin musiba duk musibar ta riga ta zo ko ka ƙi haƙurin ka yi haukan ya maka maganin musiba bai ma maganin komi he ma ka yi a banza ta sun da ka shiga jinin ka hau amma yin haƙuri ka samu lada kuma ka huta zuciyarka ta huta ka ga kauyar zuwa magana zuwa ga zuwa ga aikin Allah abin da Allah kaddara shi muhimmancin hakuri kuma ta shine da ya magana hakuri da yarda da kadara kenan duk mai imani ya san Allah subhanahu wataala ya kaddara dukkan al'amuran bayi bawa yana bakin goce-gocen nashi bakin kokarin shi duk lokacin da wani abu ya wakana mai imani daga cikin rukunan imani guda shidda imani bilkadar wani shi ne bambancin kafurai marasa imani da musulmi wanda ake samun yawan kisan kai a cikin arna cikin kafurai wanda ba a samu cikin musulmi haka saboda in ya samu arna mara imani yana ɗauko abin ya ɗora a kan shi sai kasa ɗauka yanzu kisa kama shi ko shi abu ya mutu rashin yarda da kadara ne bai mai da abu zuwa ga Allah amma mai imani din da musiba ta zo idan kai imani da haka Allah ya kaddara kun baka damar kauce ma wannan abun kuma wannan abun nasi ya tabbata Allah subhanahu wataala ya kaddara kamar da Imam Bukhari ka ruwaya Allah ya kaddara al'amuran bayi kayan halittar samai da kasai da shekara 50 kenan abin da arziki an kare ne yawa kana ba zai iya bakin kokarin shi amma idan abu yawa kana ya ka sallama zuwa ga kaddara ta Allah sai bayan wannan aya ya ce wa al'anas bin malik ƙan marar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mira'atin inda ƙabar wuyi tabki faƙala laha ittaƙin laha wasu biri faƙalat iliyaka anni fa'inaka lam tusabbi musibati ƙan wa lam ta'arifu faƙila laha هو رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة إن الصبر عند أول صدمة هنا رواية imam al-bukhari ya roto musulmi ya roto haka abu dawud abinda yake a hadisin daga anas bin malik radiyallahu anhu yake cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin da kabarin wahita biki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa wajen wata mace ya huce wata mace a kan wani kabari tana kuka kan wannan kabari ya iskota kamar ya zo hucewa haka da passage faƙaɗa da sai ki ce mata ittaƙin lawa sabiri ki ji tsoron allah bai wurin allah ki haƙuri kan yi mata wazi ki ji tsoron allah ki haƙuri ittaƙin lawa sabiri faƙalat ileka an ne ka sha mun lahiya wani sha mun lahiya ka taka bar ni ta ce in naka lamta sobi musibati kai ma abin da same ka kai ma abin da mana kai ma abin da same ka same ka bane ba kenan kai ma inda abin da same ka same ka same kai ma da kai ya shamul ba san zalale ba ba san zalale ba ba san shine ba innaka lam tusibbi musibati kai ma abin da same ka same ka bane ba kenan shi yasa kake mana magana in ta ansa ke cewa walam ta'rifu ita wannan mata ba ta san da wa take magana ba ta san ba manzana sallallahu alaihi wasallam yake mata wannan galgadin shikenan fakila ya wani ce mata fakila la wani ce mata ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki yawa wannan manzala ne wa manzala ne cika da magana wa ya kuma ai shikenan yace fa akhadha misal maut ya kama mata kaman kuma sabon mutuwa kuma he ta rikice kuma ta rikice hankalin ta taiki fa'atar babar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kaji ta zo isu annabi gida ta zo kowa kowa gidan manzon sallallahu alaihi sai da ta zo falam tajid indahu bawabin babu yan gadi babu yan gadi bai ce na kowa ba yadda ya bada sallallahu alaihi wasallam eh bai ce na kowa ba yadda ya bada shi yadda ya mula su shi ba da ba eh da ta zo babu wasu yan gadi a kowa faƙalat ta ce ya rasulallah ya manzan Allah inni lam arifuka ba san kai ne ba kinan ba san ba kai ne shi zai da haka nan ya ce mata inna sabara inda awwalu sadama an kare dama haƙuri ana yin shi lokacin zawar musiba in kai haƙuri shi ne kake samun ladan haƙuri ma ban ka kare haine ban ka kare haine kuma ya kare daman kenan nan haƙuri inda ake buƙatar haƙuri daga musibar ta zo kai tsaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kame da abin ga Allah ba sai bayan kaya ne ba ka da maganganun maganganun ka kare kun ga tai na hakuri kenan wannan ita a takaice dai ba ta samun lada na musiba da ake badawa a takaice kenan kenan wajibi da mai karin wannan ruwaya a wannan babe kenan wajibi lokacin zaman musiba kai kokarin rike kanka kai hakuri ka yi a baki kuma su ce ka yi ƙwarin yakin zuciyarka ka yi a baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce wa sabaru ala wafatul aulad lahu ajrun azim haƙuri akan mutuwar iya su iya da lada mai girman gaske ɗanka ya rasu ka yi haƙuri ladan yana da girma duk da musamman da aka wani to amma na da abun akwai ladan kenan ana girma ladan rishi na da idan kai hakuri ana abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna an-nisa qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman fawa'azahunna wa qala ayyuma mar'atin mata laha thalathatu min al-walad kanu laha hijaban min an-nar قالت امرأة واثنان قال واثنان abu sai da kudu ke bada labarin cewa mata suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ija'alna yawman nan cikin sahih bukhari ya ka cikin cikin kitabul ilm kan magana karantar da mata a musu lokaci hasa da musamman wanda sun ce ya rasulullah kai annabin maza da mata ne amma maza sun rinjaye mu sun kwashe dukkan mafi darasinka kenan su suke halarta mu mu samu dama sai an ce cikin matan aku musulmi ce ma cikin ne matan sabai wata ce rasulullah mu ma muna bukata ka ba mu rana ta musamman ta mu wanzu a mana wa'azin mu na musamman na mata kenan karatun mata kenan karanta da mata annabi sallallahu salama ya sa musu rana ta musamman to a cikin wa'azi da yayi da yaji yace fa wa'azahunna ya musu wa'azi a wannan rana da ya keɓance a cikin wa'azi da yake cewa a yi mara'atin mata talaha talastu min walad duk matar da iya uku ta rasa iya uku kanu laha hijaban minan nar wannan iya za su mata hijabi kariya garkuwa daga wuta kalifin mara'atun wasu nan ya rasu la habbi ma ya ce wasu nan habbi ma ba zo gare ba nan nan mene ne duk da wai an kama ganin mace wai ba mace ba wannan dan wa'azin na mata ne akwai ruwa don a karɓi mace wani wani kisa a duniya ya guri a gona magana haka akwai ruwaya cikin sunan tilmizi haka imam ahmad cikin musnad ya ka ruwaya ta abu musul ash'ari yake cewa idza mata walad al-abd qala allah tabaaraka wa ta'ala للملائكة قبضت ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضت ثمرة فؤاده فيقول نعم فقال ما فما قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع قال فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يجي إذن Allah ya karbi dan wani bawa karna magana da da guda ne ma kuma mace ko namiji duk wani bawa Allah ya karbi danka Allah subhanahu wata'ala masanin gaibu amma zan tambaye malaiku cewa kun karbi dan bawa na za su ce na'am kun karbi wasu ɗaya kama abin da yake da rata da zuciya shi an ce samanta fadi abin da yake rata da zuciya shi da zan ce na'am sai musu tambaya to bawa na wannan abin da ya kana me ya ce kina an annabi bi zaka wadi me bawa na wadi za su ce hamidaka wastarja yayi godiya gare ka yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin sai Allah ya ce mala'iku ku gina gida a aljanna na musamman na wannan bawa ku sa mai betul hamd gidan godiya tana da gana da bila ta musamman ta aljanna dalilin haƙuri a kan ɗaya da ƙarsa wannan shi ne fadala a taƙaice wani sahabi sun bukhari akwai ruwaye na gasar wurare dai a nan salama ya ga akwai wani sahabi wanda iya zawa kullum da wani ɗan shi bai rabuwa da shi kwana biyu a nan sanar bai gabanin bawan allah sai ya tambaya wai ina wannan bawan allah da yake zawa da yaron shi ka ce wannan yaron shi ya mutu tana iyawa da ruwa ce ta jaji ma bai zawa a nan sanar sanar mai iske shi iya mai nasiha iya mai gargadi iya mai jan hankali ce zan tambaye ka wane ce yanzu da wannan da a bar maka shi a nan duniya ka ci moriyar shi ka tafi ka bar shi har girman shi kai ka mutu ka bar shi da amma haka da kawaye gari a gobe a gidan aljanna duk da iya bin mana din da kaje iya bin ka iya neman ya sa ka aljanna iya nan iya jiran ka sa ka aljanna wannan ya maka ya ce wallahi ya tabbata aljanna yayi gobe kiyama ya gwammace mutuwa ta shi shi ne ka ce lalle ɗabi'a ɗan adam ce amma cewa kwarai akwai fasala domin menene shi yaron da ya girma ta kan shi ba ruwan shi ta kan shi ba ruwan shi yake alawon labari yi mai firin marumin abi wani wa abi wa akhi mutum gudu zai bar uwa bar uba kowa gudu zai ta kan shi wannan babba ta kan shi yake ɗan ga yaron maka ta kyau ne ya kashi zai shiga amma shi karamin yaro an ce ba su da wannan hidima a lahira ƙananan yaron da su balaga ba ba su da hidima sai neman su ga uwayensu sun shiga aljanna Allah taimake mu sai yanzu ya yi maganar wajibi ne game da duk wanda ya rasa mama ya rasa wani nashi wajibi al'amari bi ya haushi mun ji maganar haƙuri a kan ƙaddara da yarda da haƙuri kuma da yarda da ƙaddara ko ya ce al'amaru sani al'amari na biyu mimma ya ji ba alal aqarib abinda ya zama wajibi akan makusantan mamata al-istirja yin wannan kalma cin al-istirja yin kalma ta ita wa huwa an yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wajibi ne kama ja'at kama ja'a fil aya kamar yadda cikin wata aya da muka ambata wa yazidu alayhi qawluhu wa yazidu alayhi qawluhu bayan ka kanta wata abin da yake cikin wata aya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ƙara wannan magana bayan waccan kalma sai ka ƙara allahumma jurni fi musibati wa khalif li khairan minha allahumma ajurni allahumma jurni fi musibati wa khalif li khairan minha shi za ƙara me hujja kan wannan ƙari ya kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka ibn maja ya zo da ruwaya yace an ummu salama radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musiba fayaqul fayaqul fayaqul ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم اجر اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة awwalu baitin hajara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa inni qultuha fa khalaqa Allahu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ma muslim ya ruwato haka ibnu majah ummu salama radiyallahu anha take bada labarin ummul mu'minina take cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min muslimin babu wani musulmi tusibuhu musiba wanda musiba za ta sama ke duk musulmin da wata musiba za ta sama fa yaqulu ma amarahu Allah ya faɗi abinda Allah mai umarni shine menene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya ce alama a jirni fi musibati wa khalif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama ajurni fi musibati Allah ka ban ladan musibata wa khalif li khairan minha Allah ka maye mun mahi alkhairi kan abin da na rasa kamar yadda mahi alkhairin abin da na rasa Allah ya ce illa akhlafa Allah lahu khairan minha in dai kai haka sai Allah ya canza ma abin da ya wannan alkhairi qalat ita mai ka labarin ummu salama tace wannan labari ta ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace falama mata abu da abu salama ya rasu to ita shi take cewa to wannan magana tace fa ayyul muslimina khairu min abi salama wa abu muslimi ku an samu kamar abu salama hawan jiki ita na ga ya za ka mijinta ya za ta samu kamar mijinta ta ce gidan da ya fara hijira zuwa madina ya za a samu kamar mijinta amma annabi ya ce ta faɗi ta ce dina yana faɗi ne amma ta da ya samu kamar wanda ya mijinta ta ce amma ta ce wani kurtuwa na faɗi haka nan mara na faɗi addu'a ta ce kuma fa'aka lafan lahuli rasulun zalama sai ma allah ya mini masanyal wanda shi shi da annabi manzana na ba manzana na zama kenan annabi Allah bata eh tare da Abu Salama ta ba wanda shi sai Allah ya bata wanda shi shi ya bata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kare gaba da kenan nan almuhimmi dai abin da yake so a kutanta kenan mutum bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kara alama jurni fi musibati wa aqlif li khairan minha Allah majurni fi musibati Allah ka bar ladan musibata wa khalif li khairan mina Allah ka maye mun mahi alkhairi ka abin da nasa ce inda mutun yayi haka bayan rishi wannan ba ba yayi kuma me ka karasa da ka samu musiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah majurni fi musibati wa khalif li khairan minha shikin kuma ko a baka kuma hazuci wannan shine abinda yake wannan kenan abu biyu na maganar haƙuri kan musiba na yarda da abinda Allah kaddara kuma da magana wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah majurni fi musibati wa khalif li khairan minha sai ma ya haruma ala aqarib almayit yanzu mun ji abinda ya wajaba ga makusanta da dangi kuma za mu ji abin da aka haramta wa dangi makusantan mamaci ya fara da anniyaha anniyaha shine kukan kyara muke cewa kukan kyara daga murya daga sauti da kuka da musulunci ba hana kuka da hawaye ba kuka na daga sauti a ji sautin kuka wayo mutum ma ya wayo sadaka da abinci ana abi malik al-ash'ari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا تركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الأنصاب والاستقاء بالنجوم والنياح وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جربان wannan ruwaya imam muslim ya rubuto ta shi dai ba hana kuka ba na hawaye amma na sauti dole ka rike shi eh ka yage kuka ba sauti sauti kuka shi layin ba yin sauti amma hawaye annabi ce Allah baya hushi baya na na hawaye amma na baki ne ake mai zai wani baki na baki sauti ka yi kokarin yakin rike shi na wayo-wayo sai yanzu magana ta niyaha abu malik al'ashari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un fi ummati abu guda hudu wasu al'amurra guda hudu a cikin al'ummata wani abin guda hudu min umur da jahiliya iya daga cikin al'amurra na jahiliya in na da kayan musulunci amma mutane latar kuna hun mutane ba sa suna nan suke barinsu kina har akwai sauran cikin al'ummata menene alfakaru fil ahsab alfakari da kabila mu asalin mu kaza ne mu da magarawa ne mu goburawa ne mu larabawa ne mu kaza ne irin da sa ɗabi'ar adam wani iyayen kabila ya ce samar ta kowa ba zai armu ha ta kai ga armiyo ba zai armu wanda ya shi ba ko shi ba zai armi cin kabila kaza ba don ganin wani kabila shi ita ce a'ala akan waccan kabila wannan shi shi kuma yawan abin da sanar ne duk kabilar da ka ɗauka a duniya kowace kowace idan ka cire addini tana da abin zargi duk wanda ka ɗauka a karan kanta babu addini ka samu matsala addini ne kullum ke gara yake gara al'umma duk wanda kowace tana da wani mugun hali wani aka wajen abin zargi ne amma addini kaɗai ke gara mutum sai me yake cewa bayan alfahari da asali da ƙabila wata anfil ansab da sukan mun kaza ne to kuma ci ai akwai ƙabila kaza su kaskantattu ne ko a kan yau abin man zai lalace haka ana dangana wata sana'a ma su a can damar yawa ana aiki da kabilar can kakan kaza ne hukumar zuwa sana'a ma ta baban kakanka ya ce sana'a balle a yanzu a ce wani kira ko maganin hawa wanda abu guda biyan wa a musulunci masu mahimmanci addini amma shaidan sai ya so shigo ya yi aibanta su a cikin al'adunmu nan ɗan wani ba mai abu masu mahimmanci yau yanzu kana iya zuwa ko'ina ka sai shinkawa ka sai dawa ka sai gujiya ka sai waye ka je ka sai naman ka a wajen arni ka ga nama a wajen iyamuri ka saya ma shinkawa ka gani wakewa kenan hawa abu ce da kamata ma ba kowa bai kamata abu da yi abu ne sai wani amintacce kamar cikin al'umma hewan da aka yi da shi ya kamata a bari mai hawa amma yau shaidan ya shigo cikin ya sa hau hada wani abu ka zama wuce kuna kaji wani ya kun mutane nan tana yawa cikin mutane an sa mutane aka abin ya zama kan mutane abin aibu ne hatta kawai an ne ma waya a ci ayi ba wuce kaza ne ana ba abin ne duk da basu da dan wani amma abin ne yana kawo nan mutane da kamata wajibi a hudu mutane abin da ka shirme ne kaririki ne a lodin jahiliya ka yi musulunci suka cikin mutane al'umma amma sun zo hanzu an kasa hudu su wannan manyan abubuwa a nan ne wajen ba kawai na bane ba na kenan irin wannan kamata yan wa'ayi maganin su a kauce musu wannan sana'a ce kira nan ne na ce ƙarfin al'umma makera su suke makamai a can su suke takobi su suke kaza wasu makera suke a can wani makeri ne shi ya go makeri bai a bayar maki makeri shirme ne fallar shi mai dona al'adu mai yagu masu kyau sana'a ce don mutana kan maka sa kanka wani abu ne wani abun aibu ne tun da wasu cikin mutane sun kawo matsala cikin mutane to wannan alama cikin iya cikin al'amarin jahiliya ne wata ruwa da ya cewa huma bihim kufur ne ya ce wani abu guda biyu cikin al'umma kamar mana kawurci gina mana aikin kawure ne lakiyar ya ce kenan al'amarin guda hudu na jahiliya alfakari da asali da sukan wata kabila wadda suka bin nujum da cewa ai mun samu wannan ruwan dalilin turmamu shi mako ce ko turmamu haka zai ta tsaya shi yasa turmamu ta tsaya ta sa ake ruwa dalilin dangana abu dalilin turmamuwa layan a yau akwai masa da suke zai wata maganar yan metiyo wasu na gama mai tewo da tsaka gaskiya kwaɗin bambanci asalin su wa'innan suna dangana dalilin ruwa da aka samu dalilin turmamuwa don ta tsaya ne a wuri kaza ake samun ruwan suna dangana abin zuwa gare ta shi na aibin amma su misali mai tewo ko a can da mace akwai a misali an saba ta misali misali ka kan larabci wata ruwaya in hadiri zo hadirin hadirin arewa ana samun ruwa mai yawa misali to yau na hajjar ana ta misali mun saba adata ana wani ruwa muka hadi da gudun ana wani ruwa da gina mu da yau ake ruwa ta ruwa kenan wannan abin da shi allah mai ruwan allah shi ke ruwa amma mun saba ana mana ruwa mai yawa an hadiri ya zo daga arewa na kaga baka danganta ba hadu a haka aka samu mana yanzu misali Allah bai yarwa cikin dari a wani damana cikin dari ko ba haka amma muna ana man damana ya muka watan bakwai watan kaza ake mana ruwa to dan kace ina jiran hatsi na watan bakwai watan kaza za ake damana lokacin damanan watan kaza ne a wani bai cikin wannan dangan abin zuwa ga wata a lokacin da aka samu mana ne lokacin da aka saba yin abin ne ka hudu ba da can bane ba na dangana abin ga lokacin an wannan ne kenan zan sai mai teo mai mai teo su asalin al'amari rike ba labarin ne abu ne kayan aiki ne na'ura ce suna da abin hangen nesa da na'urar sanin iskar da ake allah rake ruwa da ta kai yanzu kana da magana da kilo dubu nawa suna iya ganin hadiri ya gamu ya kamo hanya ya yi misali su daga neme ya yi gabas ya nuna magana suna da na'urar take gwada musu gudun da wannan iska take abu da ana iya auna yanzu ana auna gudun mota ana iya auna wannan mota iska tana tafiye kilomitar misali 20 ko 50 awa daya shi ce ta wannan ke na ce ana kyauta da zaton hadiri zai zo da magaran a ƙarye sha biyu kaza kina ana akwai akwai suka ce akwai alamu akwai tsammani eh akwai wani sai wani kana bayyana kenan akwai tsammanin hadiri ruwa lokaci kaza kaga wannan shi a ya baka ne abin da yake yake da shi na masaniya na ilimin tayyar girgije da gudun shi ya baka akwai probability akwai probability da suka ta probability kin samun ruwa an tsammani eh sai probability tsammani ana tsammani ne kenan wannan so nawa aka yi Allah sai ya canza abin an yi hango zai zo a hei Allah kawai da suka yi shi ba shi ka shi ta yace za a yi amma kuma lalle a duka hangokin haka ne amma an jifiyanta ko suka ta tsaya ko a tsaya ta gaba ma ya wani shi ke zo ba amma a dukkan alamu akwai inda abu haka ne ta wannan ba a cewa irin wancan abu ne na dangana abu zuwa ga wani abu wannan kurin zun sa kan mutum labari wani ya hoto daga niyame a misali a jirgi zai zo nan on za ka je ka tariyo shi aje kaza me kana abu ne zamani ba ka kamka waya ko ya kama hanya daga nemi iya awa ɗaya awa biyu a hanya yake shiga tare duk ɗaya da na ba kayan aiki ne kurin suna ga ta gilgije kai ba gane shi iyayewa ya zo iyayewa motar jirgin hada hanya iya motar ta tsaya kar ta hoto rumbu ya shigo rumbu zai zo da makaran a ƙarfe tara ka je tare shi iya ba ta zo ba amma inda tana zawo a yanda take ta mun saba zuwa a zo a witar a bantar ko to kenan wannan daban ne a takaice dangana abu irin ilimin mai tewo daban ne da wancan na dangana ruwan da wannan turmamuwa wannan shi ne ake cewa al'amari na ja'i ko na kafurci ma dangana abu dangana ruwa ga asalin turmamuwa kaza amma Allah ke yi wannan kuma alama ta kaza wannan daban ne yace kenan bayan ya ambaci dai abu hudu daga cikin al'amuran jahiliya wanda ce a kosa cikin al'ummata ya ambace alfahari da asali da sukan wata kabila da dangana samun ruwa da turmamuwa kaza ya ce wanniyaha abu na hudu kukan kyara daga murya da kuka wani yau mutum magama ya wuri kalmar da kace na daga murya da kuka ya ce bayan wannan abun guda hudu ya ambata sai ki hudun ainihin baban da muke cikin maganar niyaha ya ce wannan a ce an na'i hatu zalamtatu domin asalin halin mata ne a zo a rika rera kuka da irin kalmomi da suke wajen kukan ya ce ita mai kukan kyara izalamtatu idan ba ta tuba kabala mautiya kahinta mutu kenan mace ta ta kuskura irin masu wannan kuka na wajen mutuwa ta mutu ka ta mutu kahin tuba mana ta mutu bata tuba ba ta mutu bata tuba ba to tuqamu yawmul qiyamah gobe kiyama hilin kiyama za ta tashi a hilin kiyama wa alaya sirbalun min katiran tana da wata riga ta musamman katiran tana ta horar wuta a abin da yake cewa shi dai abu ne wanda yake saukin kamawa da wuta abu ne kamata makamashi ne iya sa wuta ta kama da gaugawa kenan ana sa ana mata riga ta katiran kuma da dir'in mijarab da riga ta kuma yayi na kazawa kazawa cutar kazawa jarab cuta ta tsutsa ka ta kattawa jini yautawa haka za a mata wannan riga sama da ƙasa ga azaba kuma ga ƙaƙai azaba ta tuddin matar da take kuka daga kuka a wajen mutuwa nata ko na wani da azabar ta Allah kiyaye kenan zuwa mun zo ke zikin haramu ne a yi kukan kyara daga murya da sauti da kuka yace darbul khudud wa shaqqul juyub cikin abin da aka haramta yace bugun kumci da cire wayar riga kiya ana kuma sai kama riga su cira daga bugun wani hudu suna haka kuma sai amma zama kuwa sai ko sakar mai magana daga bugun fuskar shi to wannan ko mata ko maza da daya haramu ne bugun huska bugun kumci ko cire wuyan riga ke a sama su abin da kai gaya kenan iya jin shi kwarai sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya zato muslim ya roto haka tirmizi haka na ga imam nasa'i imam nasa'i yace an abdullahi qala nabi musulmi قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه عبد الله بن مسعود ke cewa radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna bai tare da mu man latama al-hududa duk wanda yake bugon wanda yake marin muskar shi wa shakkal juyub yake cire wuyan riga bai tare da mu wa da'a bi da'awal jahiliya yayi da'awa irin kalmomi na jahiliya wai mun mutum mun gama yawo wai kazan gidan ta wadi wai wannan kalmomi da ke kalmomi na jahiliya dai annabi ya ce bai tare da mu na malamai ka ce irin wannan wa'idi da yake zawa kaka mai fasara a bai tare da mu ne a cikin sunna a cikin waye ba ruwanka ko annabi ce bai tare da mu kun ka bar shi anan ya tsorotarwa duk wa'idi ne yazo annabi ya ce bai tare da mu kurin ka bashi a nan bai tare da mu wani duk bayanin ka ne kaza a bashi abin da ya zahi ya tsotarwa kuma baka baka wahala ba kurin annabi ce bai tare da mu kurin shi ke tsaya nan kurin bai tare da mu duk mai bugun muskar shi duk mai keta wuyan riga mai kalmomi na jahiliya a lokacin mutuwa annabi ce bai tare da mu shikenan kuma ina ne wannan tare bayani ya rage ga mu kanka shiga wani mai gane ya kawo bayanin kaza kaza ne yace wannan yanzu kenan mun kare mas'ala ta ta uku cikin abin da aka haramta magana kenan kukan kyara bugun kumci da cire wuyan riga sai abu na hudu da aka haramta yace halku sha'ar aske gashi akwai al'ada ta nan akwai masu ita bilena yamma an aka yi mutuwa mata mata da sun aske gashin gaba daya askin duka aske gashi ta yi kolo nan ma ƙauyuka wani za su yi gashi kasan shi shaɗin ko yana shi ba bai da ƙasa shaɗin bai da ƙasa kun kuyi da ƙasa nijar nigeria saudiya shi ko ne ga yaga al'adun jale ko ne ga abu ɗaya ne ana ba kaza mazan sama shiga duba ke a can wajen kasan zaka zo nan ya kace kama na abin da abin da yake wani ne ba bugun kuma ne ba a yi ko ce da da abu ɗaya ne ko na kai mana Allah Allah kiyar mai sharri shi wannan kuma mun zo ban kai ka shiga magana wanka wanka wanka wanka ba iya kai da ban za mu zo cikin wanka wajibi a sun ce kai wanda ban ne sai wannan halku sha'ar aske gashi ana abi burda bin abi musa radiyallahu anhu qal waje abu musa وجعا فغشي عليه ورأسوه في هجر امرأة من أهلي فسحت امرأة من أهلي فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من السالقة والحالقة والشاقة abu burda bin abi musa ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai abu musa ash'ari abu musa yayi rishin lahiya yace waje an kwarai rishin lahiya ta kai ga faghushi alai hayya suma ana yautar da hankalin shi ta kai yautar da hankalin shi falamma afaq da ya halka daga suma da yayi sai suka ji iya cewa ana bari'un mimman bari aminu minu rasulullah salama ni na kubuta ga duk wanda manzan Allah ya kubuta da shi mana ba ni ba shi na kubuta ba ni ba ya ka tsallake fagushi alai na haɗa wannan abin tsallake wa ra'asu fi jimratin min ahli shi ne tsallake kenan fagushi alai bayan ya suma ya ce wa ra'asu fi jimratin min ahli kan shi iya cinyar wata cikin matan shi kenan ya ɗora ya tada kai da cinyar wata da jikin wata matan shi ya kamar tana rungumar shi fasahati mar'atu min ali sai wannan mata ta daga murya shi da tsallake sai ta sa kuka kukuwa irin ta mata wayo wa zalim falamin ta an rudda alaiha sha'an ya kasa maida mata ya kasa mata komi ke mata ta ce wata ke wata dauke shi ta rungume shi ce kuma ta daga murya da dauka sautin sai ya kasa mata ce mata komi dan iya cikin wani hali da falamma a faƙa da ya walka kina ya kawo hankalin shi shi ne ke cewa ana bari'un mimman bari aminu rasulullah sallallahu alaihi ni na kubuta ga duk wanda manzo Allah ya kubuta da shi mana kenan ba ni ba duk wanda annabi ya ce ba ruwan shi da shi ya yake ce menene ya ce fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari aminu salika wal halika wa shaqa domin manzana salama ya kubuta daga dukkan wata asalika mai daga murya wajen kuka shi salika mai niya shi niya mai daga murya wajen kuka wal halika da wadda take askin gaki aske gaki dalilin musiba wa shaqa da wadda take cira wuyan riga wannan kenan a cikin maganar mu maganar alhalika mata masu aske gashi dalilin musiba suna ciki sai nasharu sha'ari to kuma kai ma ai nan me yasa aka maka mata wai don aikin su ne an da zace aikin namiji ba aikin maza maza bane ba su a can mata suka yi abin da mata suka yi yawan al'adun mata ne ba dan ba wai namiji ma iya ciki duk wanda iya ciki dukkan ba wannan ba dukkan abu na gajiyawa kaka kake gona abubuwa ba sai da bakin ciki shi na mutuwa ko haram ne lana abin da aka yawan yi ne ya ce ya mai kyau ne ya ambata ba ta ambata ba wani ana kawo misalin duk abin da yake na gajiyawa kun ba kyau eh wannan su abin da suke na can iya mu anan za mu iya barkabar ana hadawa ko ana kwanci ana hadawa wannan a kawo din wannan iya aka maso hadawa suna tashi ko suna hugo wayo suna hadawa suna tashi suna hadawa jib kaga duk wannan kaga bai kyau to amma su wannan abin ne da aka sani ga masu yi ba dan ma in namiji yayi shi abu ne mai kyau sai na sharu sha'ar magana a wakai buzuzu a watsa kai wasu kuma kasan haka suke a saci kai akwai duka ga kuma su mana watsa gashi suke ce buzuzu ya gama sai su ce ko ina gashi nan ko ina mana a baje da san da an ga san dai kana cikin matsala ya bu kai bu kuma kai kai kai mata kai ya buzuzu buzuzu ka wannan magana dai ta watsa gashi لهذه مرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعسيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا wannan shine ruwa da imam abu dawud ya rubuta wannan cikin mata suka ma'ana mubaya ta suka suka mubaya yana yin kalmomi da su ta ce a cikin kalmomi da ya ɗauka na da muka mashi mubaya kana fi ma kasa a cikin abin da ya ɗauka na alƙawali a gare mu fil ma'ruf cikin ababai na gari na kwarai alzi akasa alaina cikin abin da ya amsa na mubaya da ya da muka mishi ya mana umarnin cewa ya ga mana Allah na asiyahu fi kan mu saba mu cikin wani al'amura mana kan mu saba mu cikin wani al'amura ta ce kuma ya ce mana wa Allah na hamusha wajahan cikin bayan abu da musamman na alheri kan kama sa'a mai a cikinsu kuma ya ce kadda birin karta huska nan kamar aka yagi huska ta kame shi wata tana yagi huska wayo wayo eh kadda mu karci huskanmu wala na duba bi wailin kamar ga wayo wayo mun gama yawo kamar ga kalma ta wailin wailin wala na shukku jeban kuma kada muka cire wuyan riga wa Allah nan shura sha'aran kada mu watsa gashi shi ne magana ke shi ma iya cikin abin da aka haramta ya ce ma ya ji bulmayyit wa ya ji bulmayyit alaman hadarahu min ahali a ghairihim arba'atu umur nan kuma abin da ya wajaba a wa mamaci in mutum Allah sa ya cika abin da ya kamata kuka yawa jaba a mushi rasuluhu wanke shi wani amai wanka wata kafinuhu amai likawani wa salatu alai kuma da mai salla wata funuhu kuma da binne shi su ne wajibi duk wanda allah mai cikawa mai wannan abin wanke shi ta sa mai likawani da mai sallah da binne shi in waka yi muje gaba walla ya kusa wata tambaya ce guda ina ga tana da alaka da anan ake kullum ana so yi bayani ne anan na tambayar kuma yi magana ta kaddara a ciki yi abin yi hado mu a rai masa'alar da ta shahara anan ko ake hodi kanta ta masa'alar idan mutum ya armi mace sai aka samu wata matsala ta rayuwa ko aka samu arziki sai a ce in ka arziki ka arme ta sai ka arzikinka sai hau ya ce ai dalilin wannan mai bakakawa ce akwai bakakawa ko kenan dalilin wannan mata kayan arziki ka haye ta kai wasu mata za su rikama wasu maza barazana tunda ayyukan katarin ya arme ta ya samu arziki sai rinka tsoron sakin ta tarka mai shegantaka tarka mai bala'i domin an ce mata arziki shi ce kina in yi sake ta zai kari wannan abin da gaskin tarka mai shegantaka iya ji iya gani iya tsoron ya sake ta kari wallahi ya haka ta jana tarka mai barazana na biyu aka yi katarin ya armi wata sai ya samu matsala ta tattalin arziki ya ce ya arami baka kawa a farka kamar warka ce farka kawa ita baka kawa mai arziki ce shi farka kawa ita ce mara arziki ya ce matsaya ce ce to dan wannan idan kai magana kasan maganar imani da kadara da cewa mace da namiji kowa iya tare da abin da Allah kaddara mai kowa iya cikin rukunin imani ma wanda kowa kuma kahinta kahin mata zo duniya tun wajen busa rai an rubuta mata kadararta kai an rubuta maka taka kahin ma ku zo duniya har ka ganta maka arme ta kowa an yanka mai arziki shi to wai inda wani imani me zai kawo a kanka ko a kanta ta tsammanin dalilin armanta ya sa ka samu arziki ko dalilin armanta ya sa ka samu tsiya abin wa bai da alaka kwata-kwata addinance kudin jahiliya ce abin asalin malamai na da yan duba su ba suke da abin asali in za a rame da sai a ce a je a tambaye malam duk manyan yau armen da haka ake to wani malam shi ne ya ce maka ai wannan matarka ce ta arme kenan akwai arziki in ya ce maka ko ce maka a an kaje ka kaje ka dawo ya ce wannan ba matarka ba ce kakka arme ta menene anan kenan ya gano wai yan wa abu ne wallahi wallahi bigi bata yanki waɗi ne ba wani jigo kansu kuma na taɓa kuma wani misali cikin abin da malaman suka karantar da mu a da masu irin wani abu wanda aikinsu ne a da kuma malamanmu ne a da allah garuta musu cewa abin da wai don ka sa abin shirme ne wadon ka sa abin shirme ne idan ka zo ka tambaye ni kana son arman iya mai suna zainab ko khadija zan zo da takarda in rubuta misali khadija in sa misali kha tana ɗaukan ya dan ya ɗaukan kaza kun harfan domin dukkan harfa wannan hijaiya suna da alaka a ce misali wannan iya matsayin sank wannan iya matsayin tarant wannan iya matsayin haka suke dukkan harfa abin da aka na mathematics ake da abu kenan idan na dauko sunanka misali zaid wannan ita misali khadija zan dauko sunanka gaba ɗaya he in dauko in sa harufan san ce nan nan goma ce nan biyar ne nan ishirin ne sai in aji sune sai in gama egal kaza ya ban sunanka ya bani katrovendis ko katrovenkens misali 95 ko 85 he in rubuta ita sunanta ta mana dauko sunanta kowane harfin sunanta iya da wani wata letter kai wani shifin da aka ce iya lamba kaza sai in gama shi ma nan ga katarban kiransa nan ga misali gwayan ko tarant sai in ajiye in gama yin ce egal misali sanfan ko santarant haka da ake abu in ya gama wa'annan harufa naka da nata sai ya dibili fardu sai ya raba gida goma sha biyu aka gida goma sha biyu to idan aka samu mankan aka samu misali amfani shi ne asan an fa samu mankan wuturi kenan misali nayi nayi gida goma sha biyu to aka samu a sauran in misali biyar ne kaga matsala ce ko tara bakwai biyar uku matsala ce balle daya ya saura tun daga ɗaya zuwa tara aka samu inda aka samu ɗaya ko aka samu uku ko aka samu biyar ko aka samu bakwai ko tara matsala ce amma sauran biyu to shi ne kuma a ce to anan zai ma hukunce maka eh wannan mata tun da an auna an ga babu babu magana mara ya zo an samu daidai an samu fara kenan biyu ne saura ko hudu ya ce wannan matakka ce Allah ka yanki ya ce wannan matakka ce tun da wai nan kenan akwai yanzu abin yanzu daidai in kuwa aka kuskura aka yi mugu sa'a aka samu amfani aka samu mara ya ce wannan matakka kai da ta babu armi tsakanin ku haka da kuma ku yanki wajen shirme ne kuma wannan shi ke na raba ku ɗan wa a takaice lamarin arme ba maganar aƙira ta musulmi ba maganar dangana arziki ko kishiyar arziki da maganar mata arzikinta daban naka daban kowa Allah ya yanka mai nashi ita ba ta kama arziki da likita jiya kuma suna aƙida wannan ba haka bane ba arzikin mata ya zama lahiya ku zama na lahiya cikin mutunci da da'a kura amma arzikinka daban nata daban wani bai kana wani wani bai kore na wani kuma sa haka a ranka iya da matsala kan aƙida ka wannan abin da kamata mu sa kan cikin imanin mu akan samu irin wannan jarrabawa Allah ya jarrabe ka ka tarin wata ta zo ne sai ka ce shikenan ko ya dora mata balle dangi ko yin wallahi abin da muka bincika kuma da yawa da ake samu balle na sabon arme na samari sabon arme mun yawa wani ma'aikacin a ta ma'aikata ko iya ɗan jarin shi daidai gwargwado ya shiga arme iya sa arme za shi ya yi rigima ya yi babban balis ya yi balis uku hudu jarin na shi ya kashe a wajen balis wajen balis kai an zo an yi arme daman ɗan jarin gashi na ya je ya kwasuka mutane yanzu jarin nashi ya kashe jarumi ya kawo kudin mutane a nishi da shi ɗaya ne iya kashe talatin ko arba'in a wuni ko hamsin ya je cituwa gidansu yanzu ya yi wuni ga mace a kan shi ga sharj kuma kudin babu jari shekara wata ɗaya biyar bakwai ga ana ga kanti a baya ɗan suka gano su ɗan kasuwa su ɗan shi bada su ya rike shi ke ga kanti babu kanti ya ce ya armo mai baka kawa shi kuma nan baka kawai wannan ba rizki na baka kawa kan fara kawa wannan ba rizikin shi ne fara kawai in kwanta birni a wata ma'aikata allah mai yaka ne ma'aikaci ne akwai kudin jama'a ne shi ya sa arme gaba ana ga shi iya babban ma'aikata ya yi an sa shi rigima ya kashe kudin arme ya ji kudin mutane ya ji kudin ma'aikata sai an kare arme ya ajiye kubir da gaba an zo bincike an zo mai bincike a gano ya ci kudi ya ce an kore shi ta ci kenan ya arme mai fara kawa aiki ma an kore shi shi kuma arman ya kashe a da kashe kuma mutane yawan da haka a takace da mai kurin mai imani lamarin arme bai kama arziki arziki daban allah yanka ma arzikinka ita ma an yanka mata nata dan wa lokaci yayi allah taimake mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام